من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau goma ga watan tara ga watan tara miladiya 2021 a wannan majalisi namu na wata-wata da muke yin karatu a cikin littafin taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an wanda littafi ne asalinsa na babban malami al-imam al-ajurri alaihi rahmatullahi ta'ala littafi da ke batu akan ladubba da kyawawan ɗabi'u na makaranta al-qur'ani waɗanda suka haddace da waɗanda suke son su haddace da waɗanda ma ƙila ba za su haddace ba domin ana tsammanin duk wani musulmi ya zama cikin hamalatul qur'an ya zama cikin mutanen alqur'ani Allah ya sa mu zama cikin mutanen alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu Allah ya ƙara mana son alqur'ani mai girma Allah ya sa alqur'ani ya zama jagoran mu zuwa ga aljanna idan ba mu manta ba muna cikin fasali da yake bayani akan kyawawan ɗabi'u da ake tsammanin makarancin alkur'ani ya zama ya sufunci da su kuma mun yi nisa a ciki a inda muke bayani akan ɗabi'a ta 21 wacce mala ya kawo ta da tambayoyi wato makarancin ƙur'ani ya zauna ya rika makansa hisabi yaushe zan zama kaza yaushe zan zama kaza yaushe zan zama kaza yaushe zan zama kaza abinda Allah ya ce in yi a aya kaza a waje kaza a cikin sura kaza a cikin alkur'ani na yi to mutum ya rika kansa wannan hisabin ina jin za mu tashi wannan zai zama majalisunmu na tara mata a gudu tsarafi ko? mata a gudu tsarafi ma'abucin alkur'ani makarancinsa ya rika tambayar kansa mata a guddu basari ko tarafi yaushe ne zan rinsa idona daga abin da Allah ya hana in kalla wanda Allah ya umarni da haka ya umarci maza ya umarci mata ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum sannan kuma ya dawo ya ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha har zuwa karshen aya mai tsawo Allah ya ce ma manzala sama kullil mu'minin ka ce ma mummunai maza ya guddu min absarihim su rinsa idanuwansu kasir kallon abin da Allah bai halasta musu kalla ba wa yahfazu furujahum sannan su tsara al'aurorinsu zalika azka lahum wannan shine alheri a wajensu shine tsarki a gare su sannan aka dawo wajen mata su ma aka ce wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihi ka ce ma mata su ma su rintsa idan su kar su kalli abin da Allah subhanahu wata'ala bai yadda su kalla ba to makarancin qur'ani ya zauna ya rika makansa wannan hisabun mata aghuddu basari yaushe ne zan rintsa ido na in daina kallon abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ce in kalla ba a taraf shine ido an ce ma ido a taraf saboda ai a gefe da gefe yake domin a taraf a cikin larabci shine gefe to wannan kenan mata ahfazu farji sannan kuma makarancin qur'ani namiji da mace su zauna suna ma kansu hisabi suna cewa yaushe zan tsara al'aurata nan mata ba ana nufin cewa mutum yana cikin wani hali mara kyau ba ne a'a mutum ya rika kansa tunda Allah madaukakin sarki ya bada umarni ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna to mutum ya rika kansa wannan hisabin shin ina cikin waɗanda suka aiwatar da wannan umarnin na Allah ko ko na dan yi sakaci a wani abu to ana buƙatar wannan mata as-sahyi min Allah azza wa jalla haqqal haya'i yaushe ne zan ji kunyar Allah madaukakin sarki gaskiya jin kunyarsa jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutum ko da shi kaɗai yake a inda yake kai ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba shi ne mai hikima yake cewa idan ma khalautar dahar yawman falatakun khalautu walakin kun alayya raqib idan mutum ya keɓe ba wanda yake ganinsa daga shi sai Allah to kai ya ce to yanzu na samu dama ba mai gani na bari in aikata abin da nake so abin da naga dama walakin qul alayya raqibu sai dai mutum ya rika cewa a zuciyarsa akwai mai tsaro na fa Allah madaukakin sarki yana nan yana tsinkayan abin da nake aikatawa to makarancin Qur'ani ya rika kansa wannan hisabin sannan mata ashtaghilu bi aibi sannan yaushe ne zan shagalta da aibi na domin babban matsalar da muke fama da ita ita ce kallon aibin wani mutum ya manta da aibinsa magabatanmu suna cewa haƙiƙa mutum ya ji daɗi ɗuba liman shagalahu aibuhu an uyubin nas طوبى لمن شغل عيبه طوبى لمن اشتغل بعيبه عن عيوب الناس عن عيوب الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس daɗin rayuwa da jin daɗi da kuma sakamako mai kyau a lahira duka su tabbata ga mutumin da ya shagalta da aibinsa bai kallon aibin wasu sannan al'imam sahal ibn abdullahi tasturi ko ibrahim ibn adham ya lissafa a cikin ababe guda goma da suka sa Allah baya karɓan addu'a addu'ar mutane wata rana al'imam ibrahim bin adham ya shiga kasuwar basira da ya shiga kasuwar basira sai mutane suka tattaso aka ce ga mala ya shigo kasuwa aka zo ana gaishe shi sai suka zo sai suka ce masa malam إن ربنا يقول ادعوني أستجب لكم وقد دعوناه وما رأينا الإجابة shi Allah gafarta mala Allah ya ce a cikin alkur'ani ku roƙe ni zan amsa muku to mu gashi muna ta addu'a amma har yanzu ba ma ganin amsa kama Allah baya karban addu'a mu shikenan sai ya ce ababe goma su suka kashe muku zukata shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ba ya karɓan addu'o'inku a raftumullaha falamtu tsi'uhu kun san Allah amma kuma kun ƙi ku yi masa ɗa'a wadda aitun mahabbata na bihi walam tattabi'uhu sannan kun ce kuna son annabinsa amma kuma me amma ba kwa bin annabin nasa wa araftumul qur'ana sannan kun san alqur'ani falam taqifu ala hududihi ba ku tsaya iyaka inda alqur'ani ya tsaye da ku ba wa akaltum ni'ama rabbikum wa lam tu'addu shukrahu ko shukraha sannan kun ci ni'imar ubangijinku amma ba ku gode ba sannan wa arabtumul jannata wa lam ta'malu laha kun san aljanna sannan kuma amma ba ku aiki dan aljanna sannan wa arabtumun nara kun gane wuta kun santa alam amma wa lam tunqizu anfusakum minha amma ba ku tsirar da kanku daga shiga wuta ba sannan washtagaltum bi uyubi ghairikum walam wanasitum uyuba anfusikum kun shagalta da aiboban wasunku amma kun manta da naku sannan wa arabtumul akhirata wa lam tas'iddu laha kun san lahira za ta zo amma kuma ba ku yi ma lahira shiri ba to waɗannan ababen su ne ababen da suka kashe ku suka kashe zukatanku suka sa zukatanku suka mutu to in kukan yi addu'a ba za a amsa muku ba saboda haka mutum ya shigalta da aibin sai ya kallon matsalolinsa a rayuwa shi ne zai sa shi ya gyaru zuciya shi ta zauna lafiya ba yi da bakin ciki da wani ba yi da damuwa da wani shi kenan sai ya zauna lafiya amma idan zai kallo wane ya kaza wancan ta kaza wancan ta kaza shi kuma shi ya sa mai hikima ya ce lisanaka lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in fa kulluka awratun wa lin-nasi alsunu ce harshenka kakka aibanta wasu da shi in ka aibanta wasu to su ma suna da harshe su ma suna da harshe sai su rama kuma suna cewa inna qattan nasa naqaduk wa in taraktahum tarakuk in ka ce zaka soki mutane su ma mutane za su soke ka su rama in kuma ka kyale su sai su kyale ka to kada mutum ya zama ya shagalta da aibobin mutane musamman makarancin alkur'ani ya rika kallon aibobansa yau daga safiya zuwa wannan lokacin har zuwa dare me na aikata na alkhairi ababe nawa na aikata kuma waɗanda suka kasance na kurakurai waɗanda suka kasance Allah bai san su wannan yana da tasiri matuƙa mata uslihu ma fasada min amri makarancin alkur'ani ya rika kansa faɗa yana cewa yaushe zan gyara abin da ya lalace daga cikin lamun rana dukkaninmu muna da ababe da yawa waɗanda suka lalace daga cikin lamuranmu na duniya da na lahira na addini da na gudanar da duniyarmu to menene ya lalace daga cikinsu kuma ya za a yi mu gyara makarancin alkur'ani ya zo ya rika makansa wannan hisabin yana makansa wannan binciken kuma ya rika ba kansa amsa a cikin zuciyarsa wannan ɗabi'a ce babba daga cikin ɗabi'un makarancin alkur'ani da ake sanya siffantu da ita mata uhasibu nafsi sannan yaushe zan rika makaina hisabi wannan ya tattaro mana ga baki da domin duk waɗannan ababen da yake ambata muhasabatun nafsi sayyidina umar radiyallahu anhu ana ruwaitowa da gare shi yana cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu u'uddu mautakum wa uddu anfusakum fil mauta qabla mautikum ko u'uddu anfusakum min ahli al-quburi qabla mautikum ku rika makanku bincike kuna makanku lissafi me muka aikata tun kafin ranar da za a zo a muku lissafi a muku bincike sannan ku rika kirka kawunan ku cikin yan kabari tun kafin mutuwar ku ta zo wanda yana cin abin da ke taimakon mutum na halinsa su ga halayensa su gyaru mata a tazawwadu li yawmi ma'adi sannan mutum ya rika tambayar kansa a matsayinsa na makarancin alkur'ani yaushe ne nake da shiri in yi guziri li yawmi ma'adi domin ranar komawa ta ranar alkawarin komawa ta wajen Allah wato mutuwa ke mutum ya rika kansa wannan me na shirya yau ɗin nan da mala'ikan mutuwa zai zo ya karɓi raina to me nike da shi wanda nike fatan Allah subhanahu wata'ala ya kalle ni da idan rahama ya tausaya min ya bani aljanna ya nisantar da ni daga shiga wuta wannan yana da matukar muhimmanci wannan yana taimakon mutum wajen nisantar saban Allah yau da mala'ikan mutuwa zai zo Allah ya kaddara rayuwar mutum za a anshe ta yau to wani shiri yake da shi kamar mutumin da da za a ce za a yi wata tafiya to wani shiri yake da shi na wannan tafiya to shi ne wannan mata a tazawwadu liyaumi ma'adi yaushe ne zan yi shiri in yi guziri a tazawwud shi ne yin guziri wa tazawwadu fa inna khairar zadi taqwa haka Allah ya ce a bayanin aikin hajji Allah ya ce wa tazawwadu ku yi guziri fa inna khairaz zadi taqwa mafificin guziri shine taqwa tsara dokokin Allah subhanahu ta'ala ko tafiya mutum zai yi ta duniya to taqwa ta fi fiye da abin da zai cika a jakarsa na kuɗi da tufafin sawa da ababen da ake tsammanin a yi amfani da su wajen tafiya taqwa shi yasa ai daga cin addu'o'in da mutum yake na tafiya akwai wannan اللهم أنت الصاحب في السفر wal khalifatu fil mali wal ahl Allahumma inni as'aluka fi safari hadha al birra wat taqwa wa min al amali ma taghda Allahumma inni wa a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abati al manzar wa su'i al munqalab fil mali wal ahl addu'a tafiya gashi an ce me Allahumma inni as'aluka fi safari hadha al birra wat taqwa kaga fa inna khairaz zadi taqwa to balle kuma tafiyar da ba a dawowa tafiyar da ba a dawowa tafiya lahiya to mutum ya zama yana da wannan mutum ya tsaya yana makansa tunani kullum ki rika makanki fada wani guziri nake da shi da yau za a ce a tafi da yau ne mutuwa ta za ta zo to wani guziri nake da shi na tafiya lahira sahabi ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam an je yaki an je yakin an je yakin Uhud bai dade da musulunta ba ya zo ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa wane ne zai ba Allah subhanahu wata'ala ransa Allah ya biya shi da aljanna ya fado ya ce ya rasulullahi in kutiltu fa aina ana ya ce anta fil jannati ce ya ma'aikin Allah idan yanzu da za a kashe ni ina zan je ya ce aljanna za ka tafi wa kana fi yadihi tamaratun ya'kuluha a hannunsa akwai dabino yana ci kawai sai ya watsi da dabino sai ya shiga cikin fagen fama akai ta bugawa yana baito ta yana cewa raqdan ila Allah bi ghairi zadi illa tuqa wa amala al ma'adi والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد رقدا إلى الله بغير زاد na rugo da gudu ina son in tafi wajen Allah amma ba ni da guziri mai yawa ban tanadi wani guziri ba domin ban dade a cikin musulunci ba illa tuqa wa amalal ma'adi amma dai guzirin da nake da shi guda biyu at tuqa tsara dokokin Allah domin wannan shiga yakin da na yi taƙawa ne wa amalal ma'adi sannan ɗayan guzirin nawa shine fatan in samu lahira wasabara na uku wasabara fillahi alal jihadi sannan kuma zan jure saboda Allah akan yin jihadin nan domin wa kullu zadin urdatun nafadi kowane guziri ai zai ƙare amma banda guziri ɗaya illa tuƙa ghairar tuƙa wal birri war rashadi waɗannan su ba sa ƙarewa ghairar tuƙa wal birri war rashadi waɗannan guzurun guda uku ba sa ba sa ba sa ƙarewa a tuƙa tsara dokokin Allah albir kyautatawa ar-rashad shari'a in mutum yana da waɗannan nau'ukan guzurin guda uku to ba sa ƙarewa ba za su ƙare masa a duniya ba sannan su za su tafi masa ɗoɗar har su kai shi aljanna attuqa attaqwa albir arrashad waɗannan su ne guzirin da ake bukata kowane musulmi ya zama yana da su in ya zama ya same su to ya samu abin da zai zauna a duniya lafiya ga taƙawa ga kyautatawa manzon su ne ce albirru husnul khuluq abin da ake ce ma nagarta albirru husnul hulƙi kyakkyawan hali to kun gani sannan warra shadi da shirya in mutum ya samu wannan to ya samu guziri to mutum ya rika wannan tunanin mata a tazawwadu liyaumi ma'adi yaushe ne zan yi guziri na waɗannan ababen da muka lissafa liyaumi ma'adi na ranar alkawarin da Allah ya ce za mu haɗu da shi dole tilas shi yasa ake ce malahira yau malma'ad al-ma'ad al-ma'ad alkawari ko al-mi'ad ko al-ma'ad ko al-mi'ad ranar da aka yi alkawarin sai ta zo kun gani mata akunu anillahi radiya mutum ya rika kansa tunani a matsayinsa na makarancin alkur'ani mata akunu anillahi radiya yaushe ne zan yadda da Allah me yadda da Allah irda bima qasama Allah laka takun aghna nas mutum ya yadda da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya aje shi kai ya riƙa kallon wani shine wannan arida arida bima qasama Allah in mutum ya yadda da matsayin da Allah ya aje shi baya hange hange baya hange hange baya hange hange shikenan kuma yana cin abin da ke ba mutum kwanciya hankali ya zauna a duniya lafiya shi lau bai kallon ba kya kallon waccan tafi ki zanin waccan ya fi naki kyau a'a waccan tana da kaza ni ba ni da kaza abin da ya kamata ki kalla shine alkhairinta da take yi na Allah shine shine ake bukata ta fi ki yawan qur'ani ba ki kalle ta kice ki ma ina ma ki zama kina da ki zama kamata ta fi ki yawan ibada ki fatan ki ce ina ma ki ma ki zama kamata ko ki wuce ta ma domin la ithara fi ta'a ya halasta mutum ya kalli wani yana yawan biyayya ga Allah ya ce ya Allah ka sa in fuwa ne i la ithara fi ta'a ba ka kyauta da abin da yake na biyayya ga Allah ne ka ce ka ba wani da za a zo misali sai a ce ga wata nafila mutum ɗaya ake buƙatar ya yi ta a bashi ladanta to mutum shi ya kamata ya fara yi kafin ya ce ma wani ce to bari in yi in ne nafilan nan sai in musu adda in ce ya Allah ka bude kofa ga yan baya kun gane ba sai ki ce a wata ta shiga ba mu maza da muke zuwa masallaci muke sahu to sahun farko yana da falala to ba daidai ba ne mutum ya zo a ce masa yana kallon sahun gaba sai ya ce ma wani ya shiga a la isara fi ta'a ka'ida ce ta fiqh ba a fifita wani akan abin da ya shafi da'ar Allah mutum ya kasance shine farko mun gane ai to mutum ya yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na duniya kai ya rika kalle-kalle amma abin da ya shafi al'amuran lahira to ya riƙe kallon waɗanda suka fi shi shi ne ai manzan sama ya faɗi ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah alaikum a abin da ya shafi samun duniya kullum mutum ya kallon na ƙasa da shi amma abin da ya shafi lahira to ana buƙatar mutum ya kallon na sama da shi ne domin ya koyi da shi ya ma yi fatan in son samu ne fi wannan in dai ba annabi ba ne ba kuma sahabi ba ne waɗannan kamar sun riga sun sha kwana ba za a kamo su ba mata akunu billahi wa fiƙa yaushe ne zan amintu da Allah fiƙa in yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne na yadda da shi al'imamul bukhari ya kawo wani hadisi mai ban sha'awa cikin mutane cikin kisoshin mutanen da suka gabace mu wani mutum ya zo ya ce ma ɗan uwansa zan yi kasuwanci amma tsallaken teku zan tafi karanta mun kuɗi in je in yi kasuwancin nan sai ya ce itini bika filin ya ce ka kawo mun garanto ka kawo giranto wanda zai tsaya maka in baka bashi a sakamakon shine girantanka ya ce allahu kafili ce allah ne allah ne girantona allah ne girantona shi kenan sai ya ce kafa billahi kafila ya isa allah ya zama shine wakilanka ya ɗauki maɗuɗuwar dukiya ya bashi ya ce masa lokaci kaza zan dawo insha Allah kamar yadda muka saba zan tafi zan yi wata uku misali ya hau jirgin ruwa ya tafi ya tafi ya je kasuwanci ya samu dukiya mai yawa ranar da ta kamata ya dawo ya zo bakin teku babu jirgin ruwa ya ɗaga hannu ya ce ya Allah wane ya amince min saboda kai ya yadda da kai ni ma Allah na yadda da kai ya Allah ba ni da nufin in saba masa alkawari ya Allah ka ga halin da nake ciki ban samu jirgin ruwa ba sai kawai sai wata dabara sai ta zo masa sai ya ce bari ya rubuta wasiƙa ya jefa ta cikin wannan ruwan sai ya rubuta masa ni ne wani abokinka da na ranci kuɗi na sanya Allah maɗaukakin sarki ya zama shine wakili na a tsakanin ni da kai na taho lokacin da ya kamata in dawo amma babu jirgin ruwa da zan shiga ga wasiƙa ta nan zuwa gare ka da kuma kuɗinka ga su nan a cikin jaka sai ya samu wani gingime man dutse sai ya fasa shi sai ya akwati kawai sai ya sa wannan wasiƙar da wannan maɗuɗuwar dukiya a ciki ya ce ya Allah kai na amince mawa ya Allah ka kai mashi dukiyarsa mutumin nan ya zo da safe yana dubawa ko wannan ya zo ya ga ba jirgin da ya zo har ya juya zai tafi kawai sai ya ga wani akwati haka a bakin teku ce bari wannan akwati in ɗauka in fasa shi ma ƙila in je ko da dafa ruwan zafi ma ya a gida marage zafi tunda dai kudi na ba su zo ba kawai yana buɗe akwati kawai sai ya ga wasiƙa da kudi yana buɗewa sai ya ga rubutun abokinsa da wasiƙa sannan kuma ya zo ya ƙirga kudinsa ya ga cif abin da ya bashi na bashi haka yake ya koma gida bayan wani lokaci bawan allah nan ya samu jirgin ruwa sai ya sake kirgo daidai waɗannan kuɗaɗen da ya sa su a cikin teku tsammaninsa waɗannan kuɗaɗen ba su zo ba ya taho yana zuwa ya zo ya same shi ya ce wane ga kuɗinka ka yi haƙuri wancan lokacin ban sama jirgi ba ranar da ya kamata in dawo sai yanzu na samu jirgin ruwa sai ce ya allan da ka ɗauke shi ya zama wakilinka ya aiko min da kuɗina sai ya shiga ya ɗauko mishi wannan jakar ya ga ita ce jakar da ya sa kuɗi sannan kuma ya ɗauko mishi wasiƙa ne ce Allah maɗaukakin sarki da ka yadda da shi ni ma na yadda da shi shi ne mana wannan to kun ga athiqatu billah hadisi ne na cin sahih bukhari cikin kissoshin mutanen da suka gabace mu to yadda da Allah subhanahu wata'ala ba abin da ba ta yi in mutum ya yadda da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya masa komai amma idan yana yi yana da shakka game da Allah subhanahu wa ta'ala to shi ke sau daga ana buƙatar makarancin ƙwar'ani ya zama shi ne wanda ya yarda da Allah ya riƙa kansa hisabi mata a kunu billahi wafiƙan yaushe ne zan zama na amintu da Allah Allah ne mai mun komai wannan yanayin da muke ciki in duk za mu imani mu ce Allah maɗaukakin sarki shi ne ya jarrabe mu da shi kuma mun yadda Allah ne zai kwaranyan mana da shi wallahi wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah madaukakin saki cikin sauki sai ya tafi mana jidi sai ya zama tarihi muna fatan haka mata akunu bi zajri alqur'ani mutta'iza sannan ya rika makansa fada yana cewa yaushe ne zan kasance a game da tsawar da alqur'ani ta yi na a daina sabo mutta'izan in wa'azantu da wannan tsawar azzajru tsawa Allah ya yi rantsuwa da masu yin tsawa ya ce wa zajirati zajira wa zajirati zajira wasu malamai suka ce mala'iku ake rantsuwa da su wasu suka ce malamai ne masu wa'azi wasu kuma suka ce a ayoyin Allah wasu kuma suka ce a'a ba ayoyin Allah ba ba mala'iku ba ƙur'ani shi kan kansa shine wa zajirati zajira din to duk malamai sun yi wannan kuma duk za su iya ɗauka to mutum ya riƙa ma kansa wannan tsawar da ƙur'ani ya faɗa tsawar da ƙur'ani ya kan wasu laifuffuka ya ce a daina yin su to yaushe zan wa'azantu mata akunu bi zikrihi an zikri ghairihi mushtaghilan yaushe ne zan shagalta da ambatan Allah fiye da ambatan wani ku ji larabcin mata akunu bi zikrihi ai mata akunu bi zikrillah yaushe ne zan zama zan mushtagilan zan shagalta bi zikrihi da ambatan Allah an zikri ghairihi in daina ambatan waninsa ambatan Allah shine komai wata rana aka tambayi ɗaya daga cikin malamai magabata aka ce wane ya baka shiga cikin mutane ta stauhish shi za ka rikici ka samu matsala a ƙwaƙwalwarka sai ya ce kaifa astauhish wa ana ma'allah shi ya za a yi rude ina tare da Allah ai kafa billahi mu'nisa Allah ya isa ya zama shine wanda zai rika ɗebe mu mutum kewa ba maganan alwahsha ga mutumin da ke ambatan Allah shi yasa a cikin magabata akwai wanda aka rika kulle su a gidan yari sai suka fi jin daɗi kamar malam ibn taymiya rahmatullahi alai ya ce duk wanda ya yi wannan kutun kutun din na shiga gidan yarin nan Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka mishi da alheri Allah kuma ya saka mishi da alheri ya ce ban taɓa jin daɗin rayuwata ba kamar irin wannan ya ce ya laitani utitul qur'ana umri shi ina ma dai wannan Allah ya bani qur'ani tuntun tsawon rayuwata na shagalta da alqur'ani a gidan yari to kun ga shine wannan daga in mutum ya ga ya shiga rudu har yana neman wani abin da zai bashi lallashi a zuciyarsa alhali ga qur'ani to mutum ya zama halakakki sai mutum ya je wajen likita sai a auna jininsa sai a ce ya hau yana da damuwa sai a ce me yake kwantar maka da hankali wai sai ya ce wai ya kalli chinese kaga wannan taɓaɓɓe ke ina taɓe wadda ta wuce wannan ina ƙur'ani duk rikicin da mutum ya shiga in ya ɗauki alƙur'ani yana karanta sai ya ji ya manta musamman mutum ya kasance yana tadabburinsa yana jin ma'anonin alƙur'ani amma zai mutum ya ce chinese wai ya kalli fim din chinese chinese film ko ya ce ya kalli rexilin in jinin shi ƙara hawa zai yi domin ai dole zai zama yana da faki dole zai zama yana son wancan wancan yake son ya kayi in aka kada nashi ya zai ji kaga sai jinin ya ƙara zul shiriri ta kenan mata uhibbu ma ahabba mutum ya rika kansa hisabi yaushe ne zan so duk abin da Allah yake so mata uhibbu ma ahabba Allah yaushe zan so duk abin da Allah yake so wanda wannan mataki ne babba daga cikin zama daga cikin matakan zama cikin bayin Allah mutum ya zama abin da Allah yake so shi ma shi yake so mata ubghidu ma abghada yaushe ne zan ki abin da Allah yake ki yaushe ne zan ki abin da Allah yake ki ta yaya za ki gane cewa kina son abin da Allah yake so shi ne a ci karo tsakanin ga wani abin da Allah yake so ga wani abin da Allah baya so amma ke ki ji kina so sai ki rinjayar da abin da Allah yake so ki watsi da abin da Allah bai so shi ne wannan alama kenan mata an sahu lillah yaushe ne zan yi nasiha ga Allah me nasiha ga Allah tabbatar da tauhidi a gare shi da gudar shirka guje ma shirka babba da ƙarama bayyananniya da ɓoyayya shi na ke ce ma nasiha addinun nasihatu qulna liman qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immatil muslimina wa ammatihim ko haka hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinun nasihatu addini nasiha ne abinda ake ce ma'an nasihatu iradatul khairi lil ghairi ka nufaci alheri ki nufaci alheri ga waninki to shine ake ce mishi an nasiha shi yasa Allah madaukaki suke ce idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabi saboda haka an nasihatu lillah mutum ya kansa fada yaushe ne zan yi ma Allah nasiha nasiha ga Allah tabbatar da tauhidi gare shi da bauta masa shi kadai da nisantar abin da bai yadda da shi ba in mutum ya wannan to nasaha lillah mata ukhlisu lahu amali yaushe ne zan yi ma Allah ikhlasi in koma aiki na ga baki daya Allah nake mawa abin da ake ce mai ikhlasi shine Allah ya kuna fi amalin insani nasibun li ghairillah kada ya kasance akwai wani rabo komin ƙanƙantarsa daga cikin aikin da mutum zai yi ya ba wani Allah kamar ɗalabul mahmada neman a yabe shi a ji daɗi ya ji daɗi a yabe shi ko neman a biya shi ko neman a girmama shi ko neman a ga darajarsa duk sai mutum ya cire wannan a cikin zuciyarsa lokacin da yake ma Allah aiki mata uqassiru amali yaushe ne kuma zan takaita burina al'amal da hamza buri duk da cewa ɗan adam kun san da buri yake mutuwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wani zane da sahabbansa ya yi masahabbansa wani zane ga ɗan adam ga ajalinsa ga burinsa ɗan adam yana karkata zuwa ga burinsa haka amma kuma ajalinsa yana fusgarsa to shi yasa ba wani ɗan adam ɗin da zai mutu face sai da buri manzon salama ya ce laukana libni adama wadiyani min zahabin labtaga lahu ma salisa wala yamla'u ainai ibni adama illa turab da a ce ɗan adam za a tara masa wani kwari na zinariya kwari ƙaton kogi a cika shi da zinari din na mutum ne kuma guda biyu to labtara lahu ma salisa da sai ya ce oh Allah ka ƙara min ɗaya idan kuma aka bashi na ukun fa zai ce a ƙara mai wani ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yamla'u aynai ibni adama illa turab ba abin da ke cika idanuwan dan adam ya daina buri sai turbaya sai ya mutu so daka al-insan ya mutu munqati al-amal mutum zai mutu ne a matsayin ajalin burinsa ya yanki ya yanki burinsa amma burin na nan tare da shi me zai yi ranar da mutum zai mutu sai wani burin a alal akalli da za a bujiro masa a ce wani buri kai da zai ce wallahi da a kara min minti daya ko ya ce a kara min zuwa gobe buri ne to kun gani to ana buƙatar shi musulmi ya zama ya karanta burinsa ya karanta burace-burace domin yawan buri na sa mutum ya manta da Allah maɗaukakin sarki kuma yana sa mutum ya nutso a cikin san duniya shi kuma san duniya halaka ne ranar da mutum ya sa duniya a cikin zuciyarsa to komai zai iya yi kun ga waɗannan duk musibin da suke faruwa duka kashi 99.99 abin da ke faruwa san duniya mutum ya ɗauki yaye shi ya je ya miƙa ta a wajen 'yan ta'adda bayan ya ci kuɗinta ya zalunce ta ya ci bashinta ya ɗauke ta kuma ya je ya kai ta wajen 'yan ta'adda ya ce gashi su yi kidnapping ɗinta akwai halakar da ta wuce wannan san duniya shi yasa ake ruwaitowa daga malik ibn dina rahmatullahi alai yake cewa hubbu duniya ra'su kulli khati'a hubbun duniya ra'su kulli khati'a in kina neman kowane zinubi da yafi girma kuma zai jawo miki wasu zinubai masu ɗimbin yawa san duniya san duniya ma yanzu kowace daga cikin kunan da za a ce ta bada wani labari da ta sani na wani mummunan aiki da aka aikata a duniyan nan kwara ɗaya to da za a tattara labaran nan dukka za su kasance ne asalin su busan duniya ya jawo aka yi su san duniya kawai ya za a yi ko ba ba ba ta samuwa ko ta samu me za ta yi aka ce ma wani daga cikin malamai lima zahitta fi duniya yace aka ce me yasa baka san duk kake gudun duniya yace li sur'ati fana'iha shi saboda saurin karewarta wa qillati ghana'iha da kuma karancin wadatarta wa khissati shuraka'iha sannan duk wanda suka yi tarayya wajen santa sai kin gansu walakantattu sannan wa kasrati ana'iha sannan ko mutum ya same ta zata ta dora mashi wahala kun ga waɗannan waɗannan mizat din khasa'is din na duniya guda hudu sun isa su sa mutum ya makan shi fada ya rage makansa san duniya ba an ce mutum ya cire bane a ai san mutum ya ƙaru gobe ma san duniya ne amma kuma san duniyar ya kasance fatansa Allah ya masa jinkiri domin ya alheri sai ya lissafa waɗannan abubuwan guda hudu sur'atul fana ƙillatul ghana khissatu shuraka sannan kasratul ana ba ta da yawa saurin karewa gare ta sannan kuma ga wahalar da take sa mutane sannan kuma duk waɗanda suka ce suna son ta sai sun walakanta yanzu misali kawai sai a ce sai a ce masu irin yadda yara sai kawai sai a ce ga yana ana raba ana raba irin ragadadan nan duk mun san ragadada ai ko a ce ga ragadada irin ta kasuwa kuda ana raba ta yara su ruga da gudu to da wuya in wani ba a ji mai ciwo ba sannan duk wanda ya gansu sai ya rena su kun ga jin ciwo kasratul ana kenan sannan duk wanda ya gansu zai ce wannan wani irin mayin yara ne kun ga sun kaskanta hissatu shuraka kenan sannan kuma abin da za a ba su nan sai a ce ai layi lokacin muna yara za mu je makarantar allo sai akwai wani gida da ake raba tsire masu gidan facewa suke yara mayu sadakan kosai sai an ce mayu kun ga kisatu shuhaka sannan kasratul ana sannan kuma abinda za a ba mutum din nan ya zo ba wani biyan masa bukata zai yi ba amma mutum rabin kosai to Allah ya shirya to kun ga shine mata'u qasiru amali yaushe zan rage burina na rayuwa mutum ya rika kansa hisabi akan wannan mata ahdharu ma hazzarni minhu rabbi yaushe ne zan guji abin da ubangiji na ya tsoratar da ni da shi min narin game da wutar da harruha shadidun zafinta mai tsanani ne ku kalli yadda Allah madaukakin saki yake siffanta wuta فكبكبوا فيها هم والغاوون kai daga jin fa kubikibu fiha in san ba abun wasa ba ne to duk inda Allah zai siffanta wuta sai ka ji lugudan kalmomin da ake amfani da su din sun yi kama da ƙarar wutar to yaushe zan nisanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar da ni game da shi min narin na wuta harruha shadidun zafinta mai tsanani ne wutar lahira wallahi wutar lahira a tsoro ce ta duniya ma ya mutum yake kallanta manzo Allah sama a hadisin muslim yace sai da aka wanke wutar lahira so saba'in sannan hayakin ɗaya daga cikin saba'in ɗin ne aka kawo mana ita duniya aka kawo mana shi duniya shi ne muke duk wannan abin da ake da shi ya za a mutum ya wasa da wuta wa aqruha ba'idun sannan zurfin wutan nan mai tsani mai nisa ne shine aqru zurfi zurfin wutan nan mai nisa ne wa ghammuha tawilun ba tawilan bane babu tanwini ba tanwinin fatha bane dammatani ne wa ghammuha tawilun sannan bakin cikin da ke cikin wuta mai tsawo ne la yamutu ahluha fayastarihu yan cikin wuta ba za su mutu ba ba za su mutu ba ba mutuwa ai har za su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuk sai a ce innakum makisu za su rinka kiran mala'ikan wuta shine malik shi liyaqdi alaina rabbuk don Allah maliku ka roƙa mana ubangijin ka ya kashe mu a karɓi rayukan mu qala innakum makithun ciya kuna nan a ciki har abada wannan magana ta fi musu zafi fiye da zafin da suke ciki na wuta shi ya sa tsakani da Allah ‘yan uwa duk abin da mutum zai kai ya shiga wuta don Allah kan wadda ta bari ta shiga wuta wallahi in na kaman tudkhilin nara faqad akhzayta duk wanda Allah ya sa shi a wuta ya gama walakanta shi tsoho ana wa'azi ana wa'azi ana wa'azi da ya ji wuta ya ji wuta ya ji wuta ya ce to ya Allah ko la'arafa ka ban mu ya yi daidai amma bai yi daidai ba zafin abin da ya ji ne da damuwar da yadda wa'azi ya shige shi ya faɗi haka amma a sunna annabi sama ya ce idza sa'altumullaha jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ki roki Allah ki ce Allah baki aljanna ta saman za ki ce ki ce Allah ka haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wa sallam aljanna to kun ga wannan shiga wutan nan lahi tashin hankali ne Allah ya tsare mu Allah kare mu Allah kada ka sa mu ga wuta sai dai a talabijin talabijin din aljanna imana aya wa bainahuma hijab za a sa tsakanin yan aljanna da yan wuta za a sa shamaki kuma yan aljanna za su ga yan wuta har yan wuta su roƙo an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qala qalu inna allaha haramahuma 'ala alkafirin za su ce don Allah ku ba mu shi a Allah ya haramta maka kafirai ba ku ba abin aljanna to Allah ya tsare mu Allah ka ba mu aljanna ba don laifin ba don halin mu ba faslun rabewa mulakhasu ma yurja li qari'il qur'an bayan ya mana wancan dogon bayanin to yanzu zai tattara mana wannan kwarewa ce ta malamai domin suna cewa talhisu kitabin talhisu kitabin addallu ala ilmi al'alimi min ta'alifi kitabin talhisu kitabin addallu ala ilmi alimin ko ala ilmi al'alimi min ta'alifi kitabin malami ya talhisin wani littafi ya samu littafi mai yawa ya taƙaita shi to ya fi nuna iliminsa fiye da ya ce bari ya rubuta littafin shi na kanshi to yanzu nan ya mana bayanin ya bubbuɗe to yanzu sai zai dunkule mana idan wancan mun manta mun manta to bari ya tuno mana a dunkule sai ya ce falmu'minu al'aqilu mummuni ne hankali idza talal qur'ana idan ya karanta alqur'ani ista'arada alqur'ana to ana buƙatar ya rika bujiro da alqur'anin ne ya ganin shi a fili kakki sanya ƙur'ani a cikin zuciyarki kawai a'a ki fito da alƙur'ani ya zama miki madubi na rayuwa ki sa alƙur'ani ya zama shine madubin dubarudinki da kike ganin cewa waje kaza a fuskata bai kamata in bar shi haka ba ko ya kamata in kau da wani abu da ke cikin fuskata haka ake buƙatar mutum ya yi shine falmu'minul aqilu idza talal qur'ana sta'arada al-qur'ana mummuni mai hankali idan ya karanta alkur'ani to ista'arada alkur'ani yana bujiro da alkur'ani ne ya aje shi a gaban shi ya zama masa madubi ya zama masa jagora fakana kalmir'ati kun gani ko zai zama masa kaman madubi shine almir'ah yara biha ma hasuna min fi'lihi sai ya rika kai aikinsa zuwa ga wannan madubin kaman yadda kike kai fuskarki zuwa ga madubinki a ɗakinki shiga ki ce madubi an ki ce ya ayyu halmir'atu iqdili ko ai ba ku da alƙalin da ya wuce madubi ko kuna da shi ai alƙali shi madubi alƙalin mata ke shi ne yake yanke musu hukunci ya ce ta yi daidai ko ya ce ba ta yi daidai ba ko ba haka ba ne haka ne ko ba ku ce ba haka ba ne ko kun ce ko ba ku ce ba haka ne to ƙur'ani haka ake son mutum ya mai da shi ya zama masa kamar madubi ya rabi ma hasuna min fi'lihi da wannan madubin na alƙur'ani zai kallon abin da ya kyautatu na aikinsa kin yi aiki sai ki zo sai ki duba sai ki tuno aya aya kaza ta yi daidai aiki na yi daidai da ita ya yi daidai da ita wallahi da muna haka abubuwa da yawa za su gyaran mana to amma wani zubin molan ka miki kawai da ka muke yin abubuwa kuma wani zubin za ka ga mutum yana karatu amma sai ya aje ilimin gefe guda sai ya sa molan ka ka kawai a mutum ya abu da ka duk mutumin da zai aje alkur'ani ya sanya shi ya zama masa madubi ba zai rika samun talalabiya a rayuwarsa ba a wajen zamantakewarki da mijinki a wajen zamantakewarki da kishiyoyinki a wajen zamantakewarki da 'ya'yanki tarbiyyarsu zamantakewarki da dangin mijinki zamantakewarki da danginki yan uwanki yayyinki makwabtanki duka gabaki daya yana nan a cikin alkur'ani yana nan a cikin alkur'ani to idan mutum ya ɗauki wannan shi ce yanzu ku ɗauki wannan aya ta wa ƙululin nasi husna wa ƙululin nasi husna wani yanki ne na aya ba aya ba ce ma ciki wa ƙululin nasi husna ku faɗa ma mutane abin da yake mai kyau to sai mu ce duk za mu yi taɗabiƙin wannan aya a rayuwarmu ba za ki saba da kowa ba sai dai wani ko wata su zarge ki akan son zuciya amma ba su zarge ki akan bakinki ba wa ƙululin nasi husna abu ne gashi kila wasu suna ganin mummuna ne ke da kin zo sai ki addu'a wa qululin nasi husna me maganin gargajiya ran ne yazo wucewa muna tsaye ana gyaran wuta yanzu yana ta faɗin da irin abubuwan da suke faɗi kun san ba da yawan su ba sa jin magana su zo su ta faɗin abubuwan da ba su kamata ba yanzu wucewa ya gan mu ya gaba mu ce mishi ko can sai ya matso yana tsallaken dogo can mu ko muna nan bangaren sai ya tsallako akwai assalamu alaikum muka ce alaikum sa akwai maganin kaza akwai maganin sai na ce masa Allah ya bada sa'a to wallahi wannan Allah ya bada sa'ar da na ce masa ba ku ji dadin da ya ji ba har ya tafi yana magana na ce kai wannan addu'a ta min daɗi kuma shi ba ya zo ya gaggaya mana maganganu ne marasa daɗi domin ka rika jin abubuwan da waɗannan masu sai da magungunan gargajiya suke faɗi toshe basira yake yi suna batsa suna faɗin abin da ba shi kenan na ce masa Allah ba da sa'a ba mu ce mushi komai ba kaga wa qululin nasi husna ya tasiri to in mutum ya ɗauki wannan ƙa'idar a rayuwa wa qululin nasi husna kowa mutum ya faɗa mushi magana mai kyau to ba zai rigima da kowa ba sai dai mutum ya rigima da mutum a kan son zuciya amma ba ya ce wai shi ne mushi wani abu ba Allah ya sami wa ma qabuha minhu sannan kuma mutum ya rika ɗauka alƙur'ani ya zama masa madubi domin ya ga abin da ya munana na aikinsa ƙur'ani ya zama mai hukunci aiki na kaza ya yi daidai da alƙur'ani bai daidai da alƙur'ani ba shi ya zama mummuna kenan aiki na ya daidai da alkur'ani ya zama kyakkyawa ke fama hazzarahu maulahu hazarahu duk abinda ubangijinsa majibincin al'amarinsa hazzarahu ya hana shi hazarahu sai ya guji wannan abin ya nisance shi wa ma khawwafahu bihi min iqabihi khafahu duk kuma abinda Allah ta'ala ya tsoratar da shi da azabarsa game da yinsa to sai ya tsoraci wannan abin ya bari shi kenan وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه duk abin da kuma majibincinsa Allah ta'ala ya kwadaitar da shi game da yi to ragiba fihi zai yi kwadayin yin sa wa rajahu kuma ya fata a ce yi wannan aiki kun gani faman kanat hadihi sifatahu duk wanda ya kasance waɗannan su ne siffofinsa aw ma qaraba hadhihi sifata ko kuma abin da ya kusanci wannan sifa kun ga mataki biyu ne manzala sama sai ya faɗi abu biyu a hadisi ya ce saddidu sai ya ce wa ƙaribu akwai as-sadad akwai al-muqaraba as-sadad mutum ya zama kaf kaf daidai abin da aka sa shi fastakin kama umirta kenan to ba kowa ke da wannan ba wannan sai waliyan Allah manya-manya su ne za su iya suke da istiqama to amma akwai muqaraba in lam tastaqim faqarib in mutum ba zai iya kaiwa ɗari bisa ɗarin yadda ake son ya kai ba to ya kusanta kun ga shine nan in mutum bai cika waɗannan siffofin ba to ya kasance ya kusa faqad talahu haqqa tilawatihi to in mutum ya zama wannan ce sa to hakika ya karanta alkur'ani gaskiya karanta shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa siffar waɗanda suka yi imani da shi ce wa ra'ahu haqqa ri'ayatihi kuma tabbas mutum ya tsara alkur'ani gaskiya tsare shi wa kana lahu alqur'anu shahida ranar gobe alkiyama insha Allah wanda wannan ya zama siffarsa to Qur'ani zai zama masa mai shaida ka Allah ka sa Qur'ani ya zama mana mai shaida tun fa a kabari tun a kabari alqur'ani zai rika zuwa ya lallashi mutum yunashidu fi irda'ihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala tun a kabari tun a kabari za a zo an qur'ani zai zo yana lallashin mutum kwanta kwanta lafiya wa shafi'an sannan kuma ya masa ceto qur'ani ya ceci mutum wa anisan kuma ya zama masa mai ɗebe masa kewa shine anis wanda ke ɗebe ma mutum kewa ya ba shi maganganu masu daɗi wa hirzan kuma ya zama masa kariya daga azaba wa man kana hada wasfahu duk kuma wanda waɗannan siffofin da aka siffanta mana a baya suka zama su ne siffofinsa na fa'a nafsahu to zai amfani kansa wa na fa'a ahlahu kuma zai amfani iyalansa wa'ada ala walidaihi kun ji ko sannan kuma wannan alkhairin zai dama iyayensa duk da akwai hadisi amma yana da rauni cewa ranar lahira makarancin alkur'ani za a sanya ma iyayensa kaya na alfarma na alhari ne sannan a sa musu kambun zinari sai su ce ya Allah dan me ka mana haka sai ce saboda ɗanku ɗanku ɗanku da kuka taimaka mawa ya hadda ya riƙe alƙur'ani to sakamakon da aka muku kenan Allah ka ba mu wa ala waladihi kullu khairin fi duniya wal akhirah sannan kuma idan mutum ya riƙe alƙur'ani alkhairin nan zai bi 'ya'yansa kun ga can me walidaihi nan kuma waladihi 'ya'yansa kullu khairin fi duniya wal akhirah kowane alherin duniya da lahira zai dawo ma zai dawo ma 'ya'yan mutum makarancin alkur'ani an abdullahi ibn buraidata an abihi an annabi sama qala yaji'u alqur'anu yawm alqiyamati ila ar-rajuli annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yadda abdullahi ibn buraida radiyallahu anhu ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaji'u alqur'anu yawm alqiyamati alƙur'ani zai zo ranar gobe alƙiyama ilar rajuli zuwa ga mutum kan rajuli shahid kamar mutumin da ya sanya wani abu a fuskarsa in an ce an rajulu shahid shine wanda fuskar shi ta canza ashuhu shine taghayyurul wajh fuskar mutum ta canza wani mai hikima yana cewa wani mutumi ne matar shi kawai suna zaune kawai sai ta zo ta ce mishi ba aure tsakaninsu ga bukatunta ga bukatunta ta dora mishi wasu bala'o'i ta ce sai ya bata sannan za su ci gaba da zaman aure ya ce to shikenan ya dauki raƙumin shi ya fita bata sake ganin shi ba sai bayan shekaru sai gashi ya dawo raƙumi a kanjame shi ma a kanjame yana shigowa ce ta ce waye kai ce ya ban gane ka ba ra'at nidwa asfarin umaymatu shahiban ala nidwi asfarin fajunna jununuha فقالت من أي الناس أنت ومن تقل فإنك رائي سرمة لا تزينها فقلت لها ليس الشهوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها kunga ya ce ta ce ne ra'at nidwa asfarin umaimatu shahiban fuska shi ta canza ala nidwi asfarin fa junna jununuha fa qalat min ayyi an-nas an kai waye kai ban gane ka ba ban san ka ba shi abinda zaka dawo min da shi kenan waɗannan yan yan tumakan da ka dawo da su fa innaka ra'i sirmatin la tazinuha ce wannan wani irin yan tumakai ne ka da da su ni da na bukaci bukatu shekara da shekaru fa ya tafi neman mata ya dawo da dan abin da ya sama gayi ya kanjame raƙumin shi ya kanjame sai ta masa wannan sakamakon to kun ga shine sai ya ce mata fa qultu laha laysa shuhubu ala alfata bi'ari shi ai idan kika ga fuskan namiji ta canza ai ba aibi bane gwagwarmayar rayuwa ce sannan wala khairur rijali saminu sannan ba mazajen da suka fi kiba su suka fi ba ko su suka fi to to kun ga shine shahi fa yaqulu lahu sai ya ce masa man ant ce kai waye wa yaqulu ana alladhi az'amtu naharak wa ashartu laylak sai qur'ani ya ce masa ni ne wanda na sa ka az'amtu naharak ni ne wanda na sanya maka na sanya yininka ya zama na kishi kai ta karatu mutum yana karatun alkur'ani wani zubin kishi yake ji aiko sannan me wa ashabtu lailak sannan kuma na sanya ka da daddare baka bacci ana me ana qiyamul layli in ana qiyamul layli me ake karantawa qur'ani ake karantawa to kun ga sakamakon da Allah subhanahu wata'ala zai mu makarancin alkur'ani kenan alkur'ani zai zo masa fuskarsa ta canza fuskar wani mutum wanda fuskar shi ta canza shine ash-shahid shi kai wane ne sai ƙur'ani ya ce masa ni ne wannan da na sanya ka da rana kai kishi kai ta karanta ni ba ji ba gani sannan kuma ni ne wanda na saka ka bacci da daddare kai ta kiyamun laili da ni kun ga wannan sakamakon da Allah zai ma makarancin alƙur'anin da ya karanta shi kuma ya aiki da shi da waɗancan siffofin Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sa alƙur'ani ya cece mu Allah ya ƙara mana san alƙur'ani Allah ya ba mu ikon aiki da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sai idan Allah ya haɗa mu haɗuwa ta goma sai mu tashi tawti'atul lil babil khamis